الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha takwas ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijira annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da talatin da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lissafin turawa za mu dasa akan inda muka tsaya cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu an-nisa idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya akan aya ta 160 fadin Allah fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira saboda zaluncin yahudawa na warware alkawari da kafircewa ayoyin Allah da kirkirar ƙarya da dangantawa Allah da manzannin Allah da kuma ce wanda suka yi inna qatalnal masiha isa ibn maryam duk waɗannan abubuwa zunubi ne laifi ne Allah ce haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sai muka haramta musu dadadan abubuwa da muka da muka halalta musu kamar yadda aka yi bayani cikin suratul an'am wa alal ladina hadu harramna kulla dhi zufr mun haramta musu waɗannan dabbobi ma'abuta farata wa bisaddihim an sabilillahi kathira sannan kuma da toshe hanyar fahimtar addinin Allah da suke da shi ma'ana suna hana mutane su gane addinin Allah su gane abin da manzannin Allah suka zo da shi to shine kuma sai daɗa faɗan wani laifi nasu su yahudawan sai ce me
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل نعم
وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما الله يجي باين وأن اللي ببكا كما وأخذهم الربا ga karɓar riba cin riba a gurin yahudawa wa qadnuhu anhu alhalin an hana su cin riba din ko a cikin attaurama wa aklihim amwalan nasi bil batili da kuma cin dukiyar mutane ta hanyar barna irin su karɓar rashawa a wajen hukunci da kuma kudade da suke ɗorawa awam sauran gama garin mutane suna cewa a ba su kudin kaza kudin kaza kudin haraji kudin wane ne kudin abubuwa da ake ɗora mutane na zalunci wanda Allah bai ce a bayar ba Allah ce duk saboda waɗannan abubuwan muka haramta musu ni'imomi da da muka halatta musu duk lokacin da suka aikata wani zunubi babba sai Allah ya haramta musu wata ni'ima cikin ni'imomin da ya musu da halal ne a gare su shi yasa Allah ce zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun kamar haka ne muka yi musu sakayya da zaluncin su inji Allah kuma lalle wallahi mu gaskiya muke Allahu akbar wa atadna lil kafirin minhum azaban alima Allah ya ce mun tanadar wa kafirai a cikin su su waɗannan yahudawa waɗanda ba su yi imani da annabinsu imani na haƙiƙa ba mun tanadan masa ko mun tanadan musu ga kafiran azaba mai raɗaɗi azaba mai ciwo azaba wacce take almu'lim in an ce aliman ana nufin almu'lim mai raɗaɗi a wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta yahudawa da cin riba ya sifanta yahudawa da me da cin riba abin da ake nufi shine musulmi da yake mu'amala da riba kudin ruwa to ya ɗauki sifa daga cikin sifofin da Allah ya sifanta Yahudawa da shi kuma har ma ya haramtawa Yahudawa nan da yawa yawa cikin abubuwan da da ya halatta musu hanyoyin ribar nan suna da yawa a yau a wannan zamani a wannan lokaci misali mu'amala da kudin banki rance karban bashi a banki ka karbi dubu ɗari biyar a ce sai ka dawo da dubu ɗari shida ko ɗari bakwai ko wani abu makamancin wannan riba ne masu zuwa suna ba da rancen kuɗi a baka bashin dubu talatin a ƙarshen wata a ce ka ba da talatin da biyar wannan riba ne wa kasirin mahun da yawa cikin mutane da suna da irin wannan ɗabi'u kuma suna yi da waɗanda suke zuwa su raba mutane abinci da sunan bashi sai an kusan ninka musu kuɗi kuma ribana ana ba da ita a motocin hawa ribana ana ba da ita a babura kai har kekuna ana ba da su a riba to wannan yana daga cikin zunubai da manzo Allah zafin zunubi ko girman zunubin riba da annabi ya faɗa a cikin hadisi kamar mutum cikin kofofin zina kamar mutum ya yi zina da mahaifiyarsa cikin kofofi na riba kamar mutum ya yi zina da tsohuwarsa ya kwanta da mahaifiyarsa ya zina da ita wannan ciwon ya yi yawa to jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara mu'amalar mu da riba akwai haɗari kwarai da gaske musamman yanzu mu dai a nan kusan za ka ce masu mu'amala da bankuna da suke sa musu kuɗin ruwa uzurinsu ya kawo ai yanzu tun daga bankin musulunci an yi jaiz bank ko ba ka bane albankul jaiz banki ne da za a yi maka mu'amala irin yadda ake sauran mu'amaloli a dukkan bankuna din kai har ma fiye services din ma fiye ma da sauran bankuna kuma amma babu riba kuma koban kaɗai ba zai ciwon kai ba amma har yanzu wasu da yawa daga cikin masu kuɗin mu sun ƙi yadda da bankin su kai kuɗin su masu idan kada su taimaki musulunci kada a ce sun kai kudin sun taimaki addini yawanci sai ni ne da irin kai masu yan albashin wata wadda bai wuce ya kai ya kawo ba da dan yan acaba masu kishin addini da yan kananan yan kasuwa shine ake ta zuwa amma manya manya masu kudin suna nan sun rike kudin su suna tare da bankuna da suke musu mu'amala da riba din ba su daina ba duk mai cin riba faɗan wuta ne ya kamata ku san da wannan duk wanda yake cin riba ya mutu yana cin riba to ya yi irtikabin kabira min kaba'ir zunubi wanda Allah ya ce maciya riba su shirye shirin yaƙi da Allah da annabi fa adanu bi harbin min Allah wa rasulihi a gaya wa maciya riba ku shirya yaƙi da Allah da manzan Allah za ku iya ba za ku iya faɗa da Allah da manzan Allah ba wane mutum da haka yana da kyau mutum ya ji tsoron Allah ya kokari ya gyara sannan kuma da aklu amwalin nasi bil batil cin dukiyar mutane ta hanyar barna ba daidai ba irin rashawa kaga mutum abu ya abu bai kai ya kawo ba sai ya ba da rashawa cin hanci shi ma duk yana ciki kaga mutum da addini da sifar addini alamar mai tsoron Allah ne amma wallahi a ofishinsa da ka zo za ku yi wata harka sai ya ce to me za ka bayar wallahi malam da yawa kuma abin da za a ce ka bayar din hakkinka ne a baka abin amma sai a hana ka a zalunce ka a cuce ka akwai wanda ya zo ya zauna wata ran yana kuka yana zubar da hawa yana kuka yana zubar da hawa aka ce me yasa ya ce wallahi ya yi tunani ne duka duka albashinsa a wata bai wuce dubu ashirin ba amma a gidansa ya tsaya ya yi lissafi duk wata sai ya yi harka ta dubu ɗari da hamsin wannan dubu ɗari da hamsin ɗin ƙamama ce ta ofis wannan ya zo a ce sai ya ba da kaza wannan an zo za a ba shi ofa a ce ba za a bayar ba sai ya ba da dubu hamsin wannan ya zo ba yanzu hatta abin ya lalace har jami'o'i admission admission za a liƙe sunanka da admission ga shi nan ka samu admission 2000 an kaza 2000 an kaza wallahi sai ka je za ka karɓi admission later din sai a ce ai babu ai an samu omission ko kuma daidai inda sunanka yake a sake bugo sabuwar takarda kaga sunan wani ne akai kai ka je da karfin gwiwa za ka karbi abin sai ba sunanka bane wani an yi masa haka ya buga ya buga ya bi sai wani ya same cikin ma'aikata ce kaga in kana da kuɗi ka bayar a fitan maka da admission letter din ka tana nan ba wai wata nan nawa za a bayar sai kun ba da dubu sittin dubu hamsin dubu talatin dubu arba'in ko ka je aiki a ɗauke ka a ɗauke ka aiki an yi interview ka ci ka cancanta fitowar ofa ɗin sai a ce sai ka ba da wani abu in baka bayar ba ba za a ɗauke ka ba kuma wanda zai zo ya ce ka ba da wannan abun kuma dan uwanka ne wanda yake musulmi ma wasu suna rayuwa da wannan kazantar ni ban ga dalilin za a zagi 'yan sanda ko a zagi sojoji watakila don suna karɓar naira biyar naira talatin a hanya ba ga mu ma ga mu ga mu nan a asibiti gadon asibiti in za a baka gadon asibiti a wasu asibitocin wallahi sai ka bada cin hanci wallahi me wai ba a bada cin hanci kai kujerar maka kujerar maka in zaka saya a wasu wuraren wallahi sai ka bada bribe ni wannan na sani ba ɗaya ba ba biyu kuma ana jin mutane umra din nan da ake tafiya ta aikin ta aikin umra ta Ramadan sai a ce ba za a baka visa ba sai ka bada cin hanci bribe corruption ya yi yawa a cikin al'umma kowa yana da tasa kazantar to ƙasa haka take gabaki ɗaya akwai gwamna ɗaya daga cikin gwamnonin jihohin nan na arewa an zo ana magana ya ce wallahi shi kujerar nan sayan ta yi gaba ɗaya ɗungurin gum gwamnan da zai sauka suka shirya dil kamar yadda ake faɗa ya ce to nawa za ka biya ai sai ka bani biliyan kaza suka yi ciniki ya lale ya ce amma ina tabbatar maka ba wanda zai hau kujerar nan sai kai sai dai in na mutu ka ci zaɓe baka ci zaɓe ba ka yi kamfen baka yi kamfen ba in dai ka biya wannan kuɗi shi daman tenuwarsa ta ƙare abuja zai tafi ɗan ɗan sanar zai zama ko ɗan majalisa ko ɗan wace tsiya suka gama yin dil ya cake masa kuɗinsa ya kuma biya aka zo aka yi zaɓen ya ci bai ci ba dai shine dai gwamnan kuma yana nan yana kan yi an zo ana ta surutu an ce kaza an ce kaza baya aiki ya ce waye sai zage shi da sayan kujerar ya yi ya ce ai bai gama lale kudinsa ba tukunna wannan fa ita ce demokaradiyyar ƙarya dama rukunanta ƙarya yaudara ha'inci cin amana munafurci zamba cikin aminci waɗannan su ne sitta arkan na demokradiyya duk wanda yake yin ta sai ya yi wannan abu sai dai kawai kaɗan ne wa ƙalilun mahum kaɗan ne daga cikinsu za ga sun kubuta abin nan kuma wani ya ce ba a yi zo ya ƙarya ta mu ji duk abin nan da muka faɗa ba a yi to mu muna faɗa ne dan a gyara muna faɗa ne dan a gyara wa akhdhihim amwalan nasi bil batil cin dukiyar mutane ta hanyar barna da rashawa da kuma ɗora mutane kuɗin da Allah bai ɗora musu ba ce ɗora ma kuɗi a ce sai ka bada kuɗin kaza sai ka bada kuɗin kaza sai ka bada kuɗin kaza to duk wannan yana cikin dalilai ko abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana Yahudawa to sai ne sai yake cewa me lakinin rasikhuna fil ilmi minhum لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هكا
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما kaji wannan bayanai da aka yi na laifuffuka sai Allah ya keɓance wasu kuma daga cikinsu akwai arrasikuna fil ilmi minhum wanda suka yi zurfi a cikin ilimi daga cikinsu masu imanin gaskiya lakin arrasikuna fil ilmi minhum lalle masu zurfin ilimi daga cikinsu yani wannan sifofi da aka faɗa na baya na cin riba na cin dukiyar mutane da zalunci ba duka yahudawan bane a'a akwai albalighuna fil ilmi ulul basairi minhum wanda sun kai matuka a ilimi masu basira daga cikinsu waɗanda suka musulunta kenan cikin ulama'ul yahudin su abdullahi bin salam waɗanda suka musulunta da shi da almajiransa wal mu'minun da kuma mu'minai waɗanda suka zama to masu imani ne na gaskiya yu'minuna bima unzila ilayk almu'minuna anan malaman tafsir suka ce ana nufin almuhajiruna wal ansar eh abokanan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam abokanan gogormaya almuhajiruna wal ansar yu'minuna bima unzila ilayk suna imani da abin da aka saukar gare ka shine qur'ani ya kai muhammad wa ma unzila min qablika ay wa yu'minuna bima unzila min qablika kuma suna yin imani da abin da aka saukar kafin kai abin da aka saukar kafin kai littattafai kenan a sa'irul kutubul munazzala at-taura linjila zabura sufi ibrahima wa musa duk waɗannan duk da basu gansu ba amma dai sun yi imani tunda qur'ani ya bada labarin su wal muqimina as-salah da kuma masu tsayar da sallah masu tsayar da sallah suna yin ta akan lokaci an gane ko suna yin ta akan lokaci kamar yadda annabi ya ce a yi sannan kuma suna yin ta da cikakken rukui da cikakken sujjada walmutuna zaka da masu bayar da zaka walmu'minuna billahi wal yawmil akhir duk dai waɗannan sifofin duk waɗancan almu'minun din duk sun shiga ai eh da waɗanda suke bayar da zaka ba sa tauyewa ba marowata ba suna hana zaka su cinye zakar sannan kuma su su wa yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna so a rinka yaban su da abin da basu yi ba in an zo ana magana masu bada zakka kuma su shiga layin kamar su suna bayarwa kuma ba sa bayarwa kuma duk unguwa an sani naira ɗaya ba sa cirewa su bayar to anan ba da su ake ba ana magana akan masu bayar da zakka da masu imani da Allah da ranar ƙarshe ula'ika sayyu'tihim sanu'tihim ajran azima Allah ya ce waɗannan da aka sifanto muku su arrasikuna fil ilmi ɗaya wal mu'minuna biyu sannan wal muqimina sala uku wal mu'tuna zakata hudu wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir biyar waɗannan gaba ɗaya ulaika sanu'tihim ajran azima lalle za mu ba su lada mai girman gaske inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inji Allah tabaraka wa ta'ala za mu ba su lada mai girman gaske ran tashin kiyama to Allah ya samu cikin su na'am إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط haka
وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا
salam Allah madaukin sarki yake cewa wato wannan ayar tana da alaka da eh, abin da ya gabata cewa na yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbara min zalik yayin da su- Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi zunubin waɗannan mutane da laifuffukan su da ainihin wato abubuwan da suke na ba daidai ba ga annabawan sai suka yi fushi suka yi fushi da aka faɗi waɗannan laifukan da muka faɗa sai suka yi fushi suka ji ba daɗi me yasa annabi zai zo ya musu wannan bayanin sai suka ce duk abin da Allah ma ya saukar ma sun karyata ba su yadda da shi ba ma gaba ɗaya kuma suka ce ma ma anzalallahu ala basharin min shay suka ce ba abin da Allah bai saukar da komai ga kowa ba ma in dama ana dan bin ka ne ana abin nan to yanzu ba mu yadda ba ma ma anzalallahu ala basharin min shay shine can Allah ce wa ma qadarullaha haqa qadrihi Allahu akbar ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba bai ka ba su girmama shi kamar yadda suke mata girmama shi ba iz qalu yayin da suka ce ma anzala Allahu ala basharin min shay kul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa hudan ko kuma hudan mali nuran wa hudan Allah yake cewa suna cewa wai Allah bai saukar da komai ba ga wani annabi to shine yace ka gaya musu waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi ku faɗa littafin da yake dauke da shi haske da shirya تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم waye saukar wani abu sai Allah kenan to shine sai Allah ya yi musu raddi su ma kafirai mushrikan wannan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna auhayna ilaik kai ma fa Muhammadu mun yi wahayi gare ka kama auhaina kamar yadda muka yi wahayi ila nuhin zuwa ga annabi nuhu in Allah ya ga dama zai iya cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila sa'irin nabiyina mun yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga sauran annabawa gaba ke daya to amma sai Allah ya fara kawo abun dalla dalla billa billa mun yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga nuhu ba nuhu kaɗai ba wan nabiyina min ba'dihi da annabawan da suka biyo bayansa Allah tabaraka wa ta'ala ya fara ambatan annabi Nuhu ne a nan saboda shi ne na farko a cikin annabawa ko ce cikin manzanni da Allah ya ambata Nuh liyannahu kana abul bashar shi ma ana ce da shi abul bashar kamar annabi Adam kaga ai Adam ana ce da shi abul bashar ko to shi ma annabi Nuhu saboda dadewansa ana ce da shi abul bashar وجعلنا ذريته هم الباقين ko waja'alna dhurriyyatahu humul baqin muka sanya zurriyarsa shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam sune masu saura da wanzuwa kuma shine awwalu nabi min min anbiya'i shari'a annabi na farko cikin annabawan da Allah ya turo da shari'a shine annabi nuhu sannan kuma shine mutum na farko da ya fara hana shirka a duk duniya cikin annabawa ba wanda ya fara hana shirka sai annabi nuhu alaihi salatu wassalam kuma shine mutumin da annabin farko da aka fara yi wa al'ummarsa azaba saboda sun karyata annabinsu shi ne na farko sannan kuma shi ne mutumin da ta dalilin addu'arsa Allah ya halakar da mutanen ƙasarsa ko mutanen zamaninsa jama'arsa Allah ya turo musu dufana sannan kuma shi ne ya fi kowane annabi daɗewa a duniya tunda yana da shekara nawa 950 da wani bisa fihim alfa sanatin illa 50 ama shekara dubu ba shekara hamsin ya zauna shekara ɗari tara da hamsin kuma Allah ya sanya wato mu'ujizarsa a jikinsa ne kamar ya mu'ujizarsa a jikinsa mu'ujizar shi ne sai aka sanya masa tsawon kwana kaga mutum yana da shekara kusan dubu shekara ba ɗari ɗaya ba fa malam ko yanzu an ce mutum shekara ɗari ɗaya sai ga ana hira da shi a rediyo to annabi musu annabi musa fa annabi nuh sai dai shekara ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari tara da hamsin kuma wannan malamai ma suka ce ma wasu malamai suna cewa shekarun da'awa ne ma sheki shekarun da yana wa'azi ne ma banda ma sauran shekarunsa na to bari ma ku ji wani abin da za ku yi mamaki malam a wannan shekara 950 din ko furfura ba da ita ina a wannan shekara 950 din ko haƙorinsa bai taɓa faduwa ba a wannan shekara 950 din aka ce ko rauni irin raunin tsufa din nan babu shi a jikinsa nuh alaihi salatu wassalam kuma an ce ba wani annabi da ya juriya ya yi haƙuri dangane da cutar wadda al'ummarsa suka yi taya masa daɗewar lokaci irinsa tunda ai ko su musa da ake cewa annabi musa an cutar da shi sama da kowa yawan cutarwa lallai akwai cutarwa da aka yi wa annabi musa da yawa amma daɗewa ana jure cutarwa ba wanda ya kai annabi nuhu ai saboda ya daɗe to shi yasa Allah ya ce to mun yi wahayi gare ka kai Muhammadu kamar yadda muka yi wa Nuhu da annabawan da suka biyo bayan shi wa wahaina ila ibrahim mun yi wahayi ga ibrahim da tijo kenan cikin annabawa wa isma'ila da su annabi isma'il ƴaƴansa ne fa waɗannan wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaquba wal asbat da kuma ƴaƴan ko jikokin yaqub din da isa da ayyuba da yunusa da haruna da sulemana duk waɗannan gaba da an yi musu wahayi wa ataina dawuda zabura ka duba fasaha ta qur'ani mai kwan Allah ya ce wa dawud dan ya rufe ayat ta zaman ta rufe kirif sai karshe sai aka ɗauko dawuda sai aka jona masa aka ce wa ataina dawuda zabura dawuda kuma mun bashi zabura ai ma'ana shi ma mun masa wahayi sunan littafin sama me zabura a kirar a'mash da imam hamza وآتينا داود زبورا ميكون زبورا زبورا زبورا من بوا النبي داود زبورا الزبور jam'i ne na zabur zubur jam'i ne na me zabur zabur kamar ka ce guda ɗaya zubur da yawa mun bawa kenan in mun ce zubur kenan kutuban wa suhufa mun bashi littattafai ha da takardu masu yawa maktuba kuma wanda ke rubutattu shi dawo da kenan sauran malamai kuma sun karanta ƙura da wace na dauda zabura waɗannan duk mun yi musu wahayi in ji Allah tabaraka wa ta'ala annabi dawud Allah ya bashi zabura Allah kuma ya bashi sauti duka ba wanda Allah ya bawa sauti irin sautin annabi dawud shi kuma Allah ya fifita shi cikin annaba da wannan akwai garatu sannan Allah ya bashi zaƙin murya shine sautin da nake nufi yana tashi ya tafi daji ya je yana karanta wannan zabura din idan ya zo karantawa malaman banu isra'ila duk za su biyo bayansa su yi sahu a bayan shi suna sauraron me zabura su tsaya a bayansa sauran gama garin mutane waɗanda ba malamai ba su biyo bayan malamai sahunsu yana bayan malamai mana in dawuda yana karatun zabura wanda suke bayansa su ne manya-manyan malaman banu isra'ila sahu na bayansu kuma su ne sauran gama garin jama'a aljanun garin gabaki ɗaya su ma za su zo su danna sahu a bayan mutane eh al'azam fal'azam eh kaga dawo da shine babba sannan malaman zamanin su sune sannan kuma mabiya da sauran sannan kuma da sauran abin nan sauran shaidanu kuma kai har dabbobi tumaki awaki raƙuma duka in dai annabi dawo da ya fara rera karatun nan aka ce dabbobin da suke cikin dawa suke cikin daji su za ga suna ta bullowa su giwa ne su zaki ne misali nake muku su giwa ne su zaki su barewa su bauna su menene suna ta fitowa suna layi a bayan Dawud kawai saboda tsabar sauti da Allah ya ba annabi Dawud ta'ajjuban lima yasma'una minhu suna mamaki da jin dadin abin da suke saurara daga gare shi kai ba ma ba su kadai ba ma hadda tsuntsaye imam al-bagawi ya kawo wannan cikin tafsirin sa yake cewa wato har tsuntsaye za ga sun zo in Dawud yana karatu sai ga suna haka suna kada fukafukin su har tsuntsaye saboda tsabar dadi Allah ya bashi sauti suna kada kawukan su suna kada fukafukin su masu jela suna kada jelar su masu fuffuke suna kada fuffuken su amma abin mamaki aka ce wani lokacin a matsayinsa na dan adam shi annabi daud da ya aikata wa ubangiji wani laifi daga cikin laifuka kawai sai ya zo karatu wata rana ba wanda ya zo bayan shi kowa bai zo sai ya ce me wannan ya aka haka sai aka ce zalika unsu ta'a wannan jama'a da dabbobi da aljanu da malamai da mutane da kai ta gani a bayanka suna sauraron ka saboda kana bin Allah ne shine Allah ya tattaro maka su su bi ka amma yanzu tunda kai wani kuskure wa ubangiji a matsayinka na annabi babba karamin laifi ma babba ne to sai aka ɗebe su wa hada wahshatul ma'asiya wannan kuma shine kadaici na sabon ubangiji ka ɗanɗana ka ji rashin daɗi to wannan abin da yake nuna cewa shine wanda yake so Allah sa albarka a cikin da'awarsa karantarwarsa kira zuwa ga Allah ɗinsa tarbiyyar da yake al'umma to fa shi ma ya bi Allah kada ka zama a tamurunan nasa bil birri وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون haka zama irin waɗanda suna umartar mutane da kyakkyawa su kuma ba sa yi la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alayka idha fa'alta azimu kada ka hana mutane wani abu wa ta'tiya mithlahu kai kuma ka zo kana aikata wannan abu babu cin haram haram haram kuma a ganka kana layi wajen karban haram Allah ya haramta kaza kaza kuma a ganku da ku ake ciwa-ciwa ake ɗiban kamama la karkai wannan sannan wannan yana nuna mana matsayi da daraja da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa wannan annabi shanab dawud alaihi salatu wassalam hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuciyar sahih bukhari a fada'il qur'an babu husni sauti bi qira'ati al-qur'an bil qira'a lil qur'an haka imam muslim ma ya ruwaito a sahihin sa salatul babu salatul fi salatul musafirin babin da ke magana akan tahsinus saut annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa laura aitani al-bariha wa ana astami'u li qira'atika لقد أوتيت أوطيت مزمارا من مزامير أهل داود annabi ne yake gaya abu musan ash'ari ya ce da kashi ya kai abu musa ina ma da ka ganni jiya da daddare shine albariha ina ma da ka ganni jiya da daddare ina sauraron karatunka na ji karatunka mai daɗi kai Allah ya baka sarewa irin sarewar alu dawud alu dawud yana nufin annabi dawud ma'ana a cikin sahabbai wanda Allah ya sa ya gaji annabi Dawud shine Abu Musa ah wo in yana karatu ai ba magana kaji yanzu misalin ana magana su Abdullahi dan Mas'ud wajen Qur'ani sanin Qur'ani da su Ubay bin Ka'ab wajen sanin Qur'ani amma sauti sauti sauti idan ka zo kan Abu Musa al-Ash'ari sai ka shafa Fatiha ka tashi saboda manzo Allah kansa in yaji Abu Musa al-Ash'ari yana karatu sai ya tsaya ya saurara sai Abu Musa yake cewa amma wallahi ya Rasulullah na rantsi maka da Allah ya kai manzon Allah law alimtu annaka tasma'u la habbartuhu laka tahbira wallahi da na san kana saurare na dinnan da daddare jiya wallahi da na subhanallah da sai na gyara maka karatun nan iya gyarawa gyare shi ta tas ka ji shi lafiya lau wannan bariya ba ne ya yi ne don ya samu yadda Allah me kake nema ka yi annabi ya ce ka iya Allah ya yadda da kai bukatar maje haji sallah zan ce ya kare ta wannan hadisi ingantacce ne imam bukhari da muslim suka ruwaito shi wannan yana nuna mana ana so kenan in za a yi karatun qur'ani a kyautata shi kada mutum ya zo yana karatun qur'ani kamar ana tura drum sai ka sa masu saurare sai su je sun kosa da shi sun gajiya kun fahimta shi sa ake so annabi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce malamai sai inganta shi cewa laisa minna malamai talanna bil qur'an baya cikin wanda in yazo karanta qur'ani baya gyara shi ya fitar da shi da sauti mai kyau da tajwidinsa da ka'idojinsa ta yadda za ka sawa mai saurare shauki ka ƙara masa tsoron Allah to abu musa in ya zo karatu ba magana annabi fa saboda tsabar sha'awan jin daɗin karatun ƙur'ani yakan sa sahabbai su yi masa an samu riwaya abla dan mas'ud yana yi masa ƙur'ani ai ya karanta masa suratul nisa'i har sai da yazo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida annabi ya fashe da kuka ya ce hasbuka hasbuk ya isa haka ya isa haka ya isa haka ya yi wa annabi karatu to yana da kyau mutum ya kokari ya yi karatu ya kyautata shi malamin sun yi sabani su masu kira'ar suna cewa dangane da sauti cewa kowa ya kokari ya samar da sauti nasa akwai masu wannan ra'ayi suka ce kakkai takalidi takalidi ka ɗauki sautin wani kana yi a'a ka yin taka shi ma wancan ɗin ai nasa ne ya yi kyau har kai sha'awa to kai ma kai naka wanda baya daga baya za a ga ya yi kyau akwai masu wannan ra'ayi akwai kuma wanda suka ce a'a ai babu wannan sin da ya hana kai takalidi wanda ya gabe zai iya samar da nasa sautin bai yabi wani abu ne mai kyau ba laifi bane ba ina fatan kuna fahimta almuhim sauti a cikin alkur'ani a sauti gyara alkur'ani da fitar da sauti mai kyau wannan abun sha'awa ne kuma abun so ne kuma yana ƙara wa qur'anin kwalliya bayan kwalliyar da Allah ya masa zaka ji in wani yana yi masha Allah tabarakallah kana sha'awa ka saurara to amma yanzu ba wannan sautin qur'ani ba ko me wallahi wani bai da lokacin da zai ji qur'ani ka bude malam wayar mutum yana da wajen giga nawa amma wallahi babu qur'ani a ciki amma duk wani makaɗin ƙasar nan iya da shi yi yana musulmi ɗan musulma jikan musulmai amma wallahi za ga wai sama ƙurani akwai waɗanda ma ana kunna ƙurani a kashe kashe kashe ana kunna ƙurani a ce kashe kashe kashe yadda ka san an kunna wani zunubi eh kuma ƙarya yake me yasa ba za ka ce jama'a kun shiru kun shiru ana qur'ani sai ce a kashe kashe wannan surutun yafi qur'ani kenan Baba an ba cewa aka yi mutum je ta rera karatun qur'ani lokacin ana surutu ba haka aka faɗa ba akwai tashoshi da ake kunna qur'ani 24 hours irin su almajid 3 din nan kullun qur'ani irin su saudi qur'ani kullun qur'ani yaranka su rinka jin qur'ani gidanka a rinka jin qur'ani hadisi ya tabbata ingantacce annabi ce duk gidan da ake karanta suratul baqara a ciki shedan bai isa shiga wannan gidan ba baqara kurum haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wasu gidan su kida waka rakakau rakakau cacacau cacacau sab sab sab sab dau dau dau dau tau tau tau kala kala kida kullum haka wayoyinsu haka dabanan ɗinsu Allah kiyaye dai wani malami ya ce to gaskiya dai kiɗa kam da waka da daɗi kowa ya yadda kiɗa da waka akwai daɗi amma me me zai hana ka ji tsoron Allah gaskiya ka ɗan buɗe za ka ji kamar da ɗan daɗi amma tsoron Allah nan shine zai sa ka kashe kana ji sai ka ce ayya Allah ya hana sai ka kashe amma ka je ka cire kudinka ka saya kayan kiɗa da waka to wani abun mamaki wai yanzu almajiri ni wani guri ne na zuciya na ga almajiri fa mai kwano mai bara wallahi tallahi malam an kunna an kunna malam mobile kuke ce musu ko almajiri mobile sai hakuri ba kasu na tsokale su a zo a tattara ne za ta bada almajiri wai saboda irin ana ce ina jin me yasa ake ce musu saboda surveillance da zirga-zirga da suke zuwa da dawa ake cewa wallahi malam almajiri ya je kofar shago malam ya zo wuce ya ga an kunna kiɗa kurin ya ajiye kwanansa da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un almajiri malam ya tsaya yana rawa sosai yana katsewa kuma kowa yana wuce yana kallon sa dan uwansa ma ya zo ya koshi ne kai gaskiya ne dan uwansa ma ya zo ya jona suka yi tai ba abin da ya dame su Allah kiyaye to kaga malam ai lalacewa ta kai wanda yake hamilul qur'an ya dawo ya bar qur'ani a abun nan shi yasa malamai suke cewa abubuwa guda biyu ba su haduwa a ciki daya da kida da qur'ani ko waka da qur'ani duk wanda yake lazuntan jin kida da waka to qur'ani ba zai zauna tare da shi ba haka kuma duk wanda ya rike qur'ani ya rungumi qur'ani to zaka ba zai kida ba zai zauna a tattare da shi da waka ba saboda bai da lokacin da zai ji kida da waka lokacin sa mashgul ne bai qira'atul qur'an wa tadabburi ma'ani na'am malam
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما نعم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حكم وكان الله عزيزا حكيما kun ga can Allah ya yi bayani dangane da annabawan da aka yi musu wahayi kamar yadda aka yi wa annabi Muhammadu wahayi inna wahayna ilaika wannan kaf din kaful khitab tana magana ne da annabi to sai Allah ya ci gaba da cewa wa rusulan wa rusulan qad qasasnahum alayka akwai manzanni da mun kasasto maka su mun baka labarin su min qablu kamar yadda yace kama auhayna ila nuhin mun yi wahayi zuwa ga annabi nuhu da waye da waye da waye wannan qasasnahum alayka kenan mun baka labarin su wa rusulan lam naqsushum alaik akwai kuma wasu manzannin da ba mu ma baka labarin su ba wasu mun gaya maka su wasu ba mu gaya maka su ba da wannan ayan ne wasu malamai suke cewa ashe hatta shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam akwai manzannin da bai ma san su ba dan Allah bai ma gaya masu ba saboda yawan su rajihin zance ba wanda ya sa iya yawan annabawa da manzanni magana mai hayatul islam annabawa su adadi kaza ne manzanni su adadi kaza ne wane ne wannan magana bata inganta ba rajihi tun daga qur'ani ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu akwai manzanni da muka baka labari wa rusulan lam naqasushum alayk da waɗanda kun bamu baka labarin su ba ka kenan akwai wanda shi kansa annabi bai sani ba to ya kai kuma zaka zo ka irgo su ka ce sun kai adadi kaza akwai waɗanda alkur'ani ya yi bayani dalla-dalla sun kai mutum 25 sauran kuma ƙur'ani bai faɗa ba amma dai an ce mai imani da su wanda ƙur'ani ya faɗa akwai adam akwai idris akwai hud akwai nuhu akwai salihu akwai ibrahim akwai lut akwai isma'il akwai ishaq akwai yaqub akwai yusuf akwai ayyuba akwai musa sannan kuma akwai harun akwai yunus sannan kuma akwai dawud akwai suleiman akwai ilyas akwai aliyasa akwai zakariya akwai yahya akwai isa akwai zulkifil akwai muhammadu shugaban sallallahu ta'ala alaihi wa sallam akwai shu'aib waɗannan su ne 25 da Allah ya faɗa can cikin an'am ya kawo da yawa ko watilka hujjatuna atainaha ibrahima ko ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai ku irga آتي وتلك حجتنا آتيناها وإبراهيم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وآتينا وسليمان وآتينا داود زبورا a ko ba naka bane wa min zuriyati ku bannin ka hada ta kun wa min zuriyatihi dawud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzil muslimin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa lutan wa kullan faddalna alal alamin kun san wadannan alaramu mun kana jikin su baka iya jan aya sai su ta maka sai su ta maka kurjini shi shi ne mai ƙura'anin ne ko fassara to shi yasa sai su ta makwar jini to kaga nan gurin Allah ya ambace su a dunkule haka sauran kuma da muka faɗa daidaikun ayoyi cikin alƙur'ani Allah ya kawo su to waɗannan Allah ya ba wa manzan Allah labarin su wasu kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da su kamar yadda Allah ya faɗa wa kallama Allah Musa taklima sai Allah ya rufe ayar da cewa mun yi magana Allah ya yi magana da annabi Musa haƙiƙanin magana wa kallama Allah Musa ta kalima wannan girmamawa ne ga annabi Musa a nan gurin akwai 'yan bid'a da suke kore cewa wai ba za a ce wai Allah ya yi magana da annabi Musa ba ko ma ba za a ce Allah yana magana ba to kaga idan baka ce Allah yana magana ba kaman ka danganta tawaya ne ga ubangiji magana kamala ce aiko to tunda kamala ce duk sifa ta kamala ya kamata a sifanta ubangiji da ita kenan Allah yayi magana da annabi Musa kuma kaga ka duba ayar wa kallama Allah Musa kaga ya isa fa sai ce taklima Allah yayi magana da annabi Musa me takliman larabawa suna da wani abu guda dukkan abin da zaka isar da shi zuwa ga wani dan adam ya fahimce shi sukan ce da shi kalam amma ba sa ta'kidinsa da masdari duk abin da zaka isar wa dan adam sukan ce da shi kalam magana da za isa ga dan adam ka isar masa ko kai ka gaya masa ko wani ya gaya masa a isar ya isa dai gare shi ana ce da shi kalam amma ba sa ta'kidin sa da me masdar amma idan hakikanin magana ne to ana akkada shi da masdar yanzu an da yace wa kallama Allahu Musa Allah ya magana da annabi Musa zaka iya cewa eh Allah ya isar da sako ga annabi Musa zaka iya fassara shi da haka to amma da ya ce ta kalima Allah ya yi magana da Musa magana don kar wani ya zo ce a ai ba magana ya ba wasiƙa ya aika amma yanzu a gurin larabawa idan ka aika wa mutum wasiƙa ka isan masa da wani saƙo za kan iya ce da shi kalam amma in kai ta akidinsa da masdari to wannan yana nufin cewa haƙiƙanin magana ake nufi ba wai wato tawili ba kamar yanzu kalmar ir- irada M- laraba sukan ce fulanun arada kaza iradatan arada kaza iradatan idan an ce wani yayi nufin kaza za a yi shiru amma aka ce arada kaza iradatan yayi nufin kaza hakikanin nufi kenan kun fahimci wannan to amma in ba a yi ta'akidi da masdari ba ne zai iya daukan tawili amma wannan gurin ayar raddi ce ga waɗanda suke kore cewa Allah ya yi magana cewa Allah bai yi magana da annabi Musa ba alaihi salatu wassalam wa kallama Allah Musa taklima rusulan mubashirin wa mundirin manzanni masu bushara da wanda ya bi Allah suna mai bushara da gidan aljanna wa mundirina masu gargadi wanda ya saba wa Allah zai shiga wuta Allah ya turo su ne li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul dan ya zamanto kada mutane su riki wata hujja ga ubangiji su riki wata hujja a wajen Allah bayan an turo musu manzanni kuma su ce wai suna da wani dalili da zai sa su saba wa Allah a'a kamar su ce ma arsalta ilaina rasulan wa ma anzalta ilaina kitaban su ce baka sauka mana da manzo ba kuma baka turo mana da wani littafi ba to wannan yana nuna cewa ashe Allah baya yi wa al'umma azaba sai bayan ya turo musu manzo wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wa kana Allahu azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi ne mai rinjaye hakiman kuma wanda yake mai hikima ne a cikin dukkan abubuwan da yake zartawa ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى الله يقول دابادن da mun halakar da su da azaba da za su iya cewa mun halakar da su da azaba ba mu turo musu da annabi ko manzo ba za su iya cewa ya ubangiji ai baka turo mana kowa ba kuma kai mana azaba shine Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina ba ma yi wa kowa azaba sai bayan mun turo masa manzo yanzu kaga al'ummar duniyar nan gaba ɗaya hujja ta tsaya akan ta tunda an turo mata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aka hado shi da littafi izu 60 sura 114 aya 6234 duk waɗannan awamir ne wannan wayi umarni ne da hani da Allah ya wannan al'umma ki karki ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط به سرادقها ذاك babu hujja da wani zai iya kafa ubangiji cewa ba a turo da annabi ba kuma ga masu wa'azi karatu ana nan ana ta yi a rediyo ai wa'azi a makaranta ai wa'azi a islamiyya ai wa'azi a ina ne ai wa'azi ga sunan dai hanyoyin wa'azi mutane hujja ta tsaya musu amma duk da haka a cikin wannan al'umma musulmi yau akwai wanda bai san karatun da ake in za a yanka kaza akwai wanda ikama bai iya tayarwa ba ikama bai iya ba a matsayinsa na musulmi wallahi bai iya tada ikama ba kuma an kana so wata ranka gwada a masallacinku in liman ya juyo duk wanda ya juyo ya bashi spika ce tayar wani masu zuwa sahun gaba akwai wanda aka bashi ya tada ikamar bai kammala ta ba ya yi ta yi ta ki karewa ya ɗebo kiran sallah ya kammala ya daɗa dawowa shi dai ya yi ya ga tsawonta ya yi yawa ya zai ya yi ya kaci sarin ta ya rage ta bata ragu ba duk a cikin wannan al'umma saboda ba sa zuwa makaranta an fahimci wannan ku? to wannan kenan muna fatan Allah ubangiji ya datar da mu akwai riwaya da ta zo a riwayar imam bukhari a cikin kitabu tauhid manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cewa kamar yadda sa'ad bin ubada ya ruwaito cewa laura aitu rajulan ma'amra'ati la darabtu bi la darabtu bi saifi ghaira musfahin ko musfahin duk wanda na kuskure na ganshi da iyalina wallahi sai na sare masa wuya da takobi labari ya kai wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama manzan Allah ke cewa ta'ajabuna min ghairati sa'ad sa'ad ibn ubada kenan yace ku kuna mamakin kishin sa'ad ne kuna mamakin kishin sa'ad dan ya ce in ya ga wani da matarsa zai iya yanke wuyansa da takwabi me yasa ya wannan saboda tsananin kishi ina wanda an ce mata ka fa tana yan leƙe leƙe tana ce ah no i trust her ya yi trusting ɗinta eh no ba abin nan na yadda no abokananta ne ah, friends ne friends ɗinta da- da su suka university sun yi mutunci abin nan da sauransu yana da kyau mutunci yana da kyau ta yi mutunci da su manzala ce wallahi la'ana agayaru minhu ni dinnan na fi sa'ad kishi ka duba wata magana ne fa da sa'ad ya faɗa ya kamata a ce an ja masa kunne ka ce dan kaga mutum da mataka zaka iya sare mai wuya annabi ya ce mamakin kishinsa kuke ko to wallahi ni na fi shi kishi ka ji saƙon sai kuma annabi ya ce wallahu aghyaru minni ni din kuma Allah ya fi ni kishi a'a wa min ajli ghairihi ko ghairati Allah tabaraka wa ta'ala saboda kishin ubangiji ne harrama al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan harrama Allah al-fawahish Allah ya haramta alfasha na fili da na boye kishi baya so a saba masu sai yace sai yasa yace muku haramun ne ku yi kaza wala ahada ahabba ilayhi al-uzr min Allah ba wanda yake da tsananin son uzuri irin ubangiji kuma yana karban uzuri eh kai abu ka ce ya ubangiji ai mun uzuri wallahi rauni Allah ya ce je ka an yafe ma ba wanda yake karban uzuri da hanzari in kai mai hanzari irin Allah wannan duk ana bude muku kofa ne in kun yi laifi ku koma wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada wa min ajli dhalika ba'atha al-munzirina mubashshirina saboda kishin ubangiji ne ba'atha Allahu al-munzirina mubashshirin ya saukar da masu gargadi kuma masu bishara kaga ma'allu shahid kenan alakar hadisin da ayar ko wala ahada ahabba ilaihi almadhata min Allah jama'a ba wanda yake son yabo kuma irin Allah duk wani yabo da ka sani to kada ya wuce na ubangiji duk wanda ya yabi dan adam sama da yabon Allah to yayi yayi shirka ah to malam waye ya cancanta a yi masa yabo almadhul mutlaq in ba Allah ba ka yabe shi sake ba kaidi in ba Allah ba wa min ajli zalika wa'ada Allahu aljanna yau ai saboda a yabe shi din Allah yana son yabo shi sa aka ce duk wanda ya dauki riga yana son yabo to ya dauki wata riga ta ubangiji ya ratawa kansa kana so a yabe ka kana so a ce kaza kana so a ce kaza ka shiga gonar ubangiji in sun yabe ka fa ne ma in ba su yabe ka ba wannan kuma to idan haka ne ma yayi alkawari da gidan aljanna ga duk wanda ya bi shi dan ku rinka yabansa cewa ya baku aljanna wannan shine sakon da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zo mana shi cewa Allah ya turo manzanni su yi gargadi su yi bishara su yi gargadi wanda ya zo da alheri aljanna wanda ya zo da sharri wuta lakin Allah ya shahadu
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا wannan aya din ta sauka ne kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa cewa manya-manyan kafirai na Makka sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammad mun tambayi Yahudawa dangane da kai akan sifarka a cikin littafin su suka ce basu samu komai ba babu wani bayanin ka a cikin littafin su suka ce su basu ma san ka ba ana cikin wannan zance sai ga manya-manyan Yahudawa sun shigo gurin shi Annabi din ku da kuka ce ba ku sanni ba babu labari na a cikin littafin ku annabi ya ce inni wallahi a'lamu innakum lata'lamuna anni rasulullah ina shaida muku ya ku yahudawa wallahi ni na sani cewa ni annabi ne ni manzon Allah ne ko kun ce ba haka ba ni ni na san cewa ni manzon Allah ne sai suka ce to in kai ka sani mu ba mu sani ba mana yahudu kenan ana cikin wannan sai Allah Ubangiji ya kawo manzan Allah goyon baya lakinillahu yashhadu bima anzala ilayk in su sun ce ba su san ka ba ba su san an saukar maka wani abu ba, to Allah ya shaida da abin da ya saukar gare ka ya saukan maka da qur'anin la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid an saukan maka da qur'ani anzalahu bi ilmihi kuma Allah ya saukar da wannan qur'ani da iliminsa wal mala'ikatu yashhadun kai mala'ikun Allah ma duka sun shaida wa kafa billahi shahida kai ai shaida Allah ma ta isa ko ba ga wani shikenan malam ka duba gata da Allah ya annabi musu kawai ake jayayya Qurayshawa mushrikai ne suka zo suna bada labari su suna tambayi Yahudawa a duba musu a tsohon littafi ya taura a cewa ya labarin annabi su kuma dan kiyayya da gaba da kyashi da hasada suka ce ba mu da labarin sa ba mu sauki ba dan kada a ce ma an ambace shi ma ya dan samu mabiya shi kuma annabi ya zo ya rantsuwa dan ya kare kansa wallahi ni annabi ne wallahi ni manzo ne shine Allah ya saukar da wannan ayar lakinillahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida to su kuma kafirai fa na'am
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا da sauransu mu je إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا sai wacce إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا na'am وكان ذلك على الله يسيرا Allahu akbar innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah kafirai da suka toshe hanyar Allah suka hana a gane hanyar ubangiji ba sa so su ji an ambaci musulunci iya ciwo iya bakin ciki yaya za su yi su karya addini yaya za su yi su rusa musulunci ha alqur'ani gaskiya ne wallahi yau wani dan uwa yake ga mu yace ya karanta wata jarida yana aiki a lagos tun 1986 wace jarida ta bankaɗo wani makirci da sharrin da kiristocin ƙasar nan suka shirya za su yi wa musulunci daga cikin hanyoyin a cikin jaridar aka faɗa ya ce shi ya karanta farkon aikinsa da ya fara 86 ya fara aikinsa kuma a lagos ya fara yi ya ce lokacin mutane suna ta karanta jaridar nan duk musulmi suna kuka saboda makirce-makircen ya za su yi su magance wannan karatun ƙur'anin da ake yi duk inda ake karatun ƙur'ani musamman suwaye mahaddata ƙur'ani wanda za a kammala da su a neme su a rasa saboda in suna nan masu hada ƙur'anin nan su ne suke cewa mutane musulunci kuma su suke rubuta ƙur'anin nan su suke kaza su suke kaza ya ce a cikin jarida aka faɗa shi ne ta dalilin wannan ne aka creating irin makarantun islamiyya ɗin nan duba islamiyya da yanzu muke neman tafarwa a jallo muna so a buɗe a makarantu daɗin an sa a buɗe islamiyya ne da mummunan niyya yanzu kuma ta zama da kyakkyawan niyya dole musulmi suka juya ta ka san me hikimar buɗe makarantun islamiyya islamiyya da makarantun da ake da su na qur'ani ne tsagwaro hadda hadda hadda hadda idan mutum ya gama hadda kuma sai ya shiga makaranta gurin malamai sauro ya bi a ta karanta da shi littafi to sai aka yi wa makarantun allo makarantun da suke karanta da qur'ani sai aka musu kishi kishi aka ce a islamiyya shi kuma wannan islamiyyar a rinka dan karantar da yan littafai yan abubuwa haka yan wane ne da sauransu an yi ne a daɗin da mummunan niyya cewa a ɗan kautar da tunanin mutane ya dawo kan nan ƙur'anin dai a rage haddace shi kaga sai ya zamanto mana nurun ala nur to haka musulunci yake ka tona masa rami ka ce zaka kifar da shi kayi kaza sai wannan abin ya zama mai ya zama alkhairi sau da yawa ana yin abubuwa a ƙasar nan da yawa don a ɓata sunan musulunci a yi kaza a ce musulmi ne a yi kaza a ce 'yan addini ne a yi kaza an sa mutane da yawa sun aski gemukansu da yawa da yawa an lalata sunan musuluncin an bata amma ko muna cikin wannan sai kaga katon fasto ya zo masallacin juma kuma ya musulunta sai ga an samu da yawa cikin arnawa da ba musulmi ba kuma suna ta musulunta shi wannan addinin malam na Allah ne waɗannan mutanen da kuke gani al'umma da kuke gani wallahi in kun yi faɗa da su ko kun kashe su ko kun musu kaza wallahi wallahi ba ku yi komai ba taki kuke da ƙarawa amma addinin na Allah ne shi yayi alƙawarin zai ciyar da shi zai ciyar da shi gaba liyuzhirahu ala dini kullihi Allah ya ce sai ya fifita addinin musulunci akan duk wani addini gaba daya walau karihal kafiruna a wata ayar walau karihal mushrikuna wani alkawarin Allah ne sai ya daga musulunci shine a gaba koda duk kafirai ba sa so koda duk mushrike ba sa so innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون haka Allah yace kafirai suna ciyar da dukiyarsu yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah su ciyar da dukiya su kashe kuɗi don su toshe addinin Allah su hana shi sakar su hana shi motsi kuɗi ba malayinul mumaliyana ake kashewa don a toshe addinin Allah ba ni na faɗa ba ai mun afuwa ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiya li yasuddu an sabilillah dan su toshe hanyar Allah fa sayunfiqunaha Allah ce da sannu za su yi ta ciyarwa su yi ta ciyarwa thumma takunu alaihim hasra sannan in sun ciyar din zai zamanto hasara an zubar da kuɗi a banza thumma yughlabun kuma daga baya za a yi rinjaye a kansu fa kuma bayan wannan abin da ya fi komai ciwo shi Allah ya ce wallazi na kafaru ila jahannama yusharun kuma a tashin kiyama kuma kafarai kuma za a kora su zuwa wutar jahannama dan ka kashe ni ni ka batar da ni ka boye ni ka hana ni magana kai mun komai gobe Allah zai tayar a cikin ƴaƴana jikokina abokanaina zuriya na kannena dubbai miliyoyi ai dan adam inda zai ci ya sha to ai zance ya kare abu ɗaya da za a ce an hana ci an hana sha gaba ɗaya a duniya to kuma sai mu tafi gaba ɗaya kuma ko ba ka bane ba a rayuwa babu addini duk inda aka yi rayuwa sai an yi addini shi yasa to kowa wanda mutum ya tsaya ya saita ya ga me ya kamata ya yi kowa ya tsaya ya tunani ya ga abin da yake yi yaya karshen sa zai kasance kayi kayi kayi ba kai saka ya fada da Allah ba baka isa kai fada da Allah ba baka isa kai fada da Allah ba da haka a nutsu a nutsu a nutsu a nutsu addinin nan duk inda kamar ruwa ne wallahi malam mamakon ruwa yayin da ka zo kai wa ruwa ka toshe masa hanya kai gini kai menene yana zuwa dare ɗaya da yayi wani yunkuri zai haura shi ya balle abin daga ƙasa to haka addini iya zo yake tafiya yake wucewa innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah waɗanda suke kafirai ne suka toshe hanyar Allah ƙar dallo dalalan ba'ida haƙiƙa sun bata bata manisanciya bata ta yi muni innal ladina kafaru ya daɗa maimaitawa wa zalamu kuma suka yi zalunci suka yi kafirci suka yi zalunci lam yakuni Allah liyaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba wala liyahdihum tariqa kuma Allah ba zai shirya da su hanya ta kwarai ba dinul islam shine hanya ta kwarai illa tariqa jahannam sai dai hanyar jahannama ku yi zalunci ku yi kafirci ku cuci mutane barna akwai wanda zalunci shine wallahi malam wani bawan wani malami ne malam aka kama shi aka yi masa azaba aka yi masa azaba aka azabtar da shi iya azaba malamin ya ce wallahi a gabansa yana gani da aka shigar da shi wani wuri da ake mutane azaba dan adam ne ke wa dan uwansa azaba yace wallahi mutum ne malam za a sashi a jikin wani inji a hura shi da ransa a hura shi a hura shi sai ya cika sai a sako shi daga sama sai ya fashe fa ya baji wannan ana shigo da kai abin za a nuna ma kenan sai dai ka ji wannan yana ihu ana dukansa wannan yana ihu ana kaza shi wallahi wanda aka turo shi zo ya masa azaban ne ya kama shi na tukuikuya sai na azabtar da shi yace kai hakuri ka zo gidan da ba a san rahama ba ya ce ka gani nan tausayi wallahi ban san tausayi ba me masa azaba yake faɗa ya ce amma tun da ka bi hanyar mutanen kirki to za ka sha wahala shi mutum yake ga masa ya ce da hanyar mutanen banza ka bi da baka zo gidan nan ba amma ka bi hanyar mutanen kirki to sai dai kai haƙuri ni ka gani tausayi jin kai rahama ko ka ce in yi haƙuri in kyale ka ban san shi ba kwata-kwata ba san iya wanda suka kashe ba akwai wanda kuma aikin su kenan amma alhamdulillah alhamdulillah duniya ba a tabbata kowa sai ya tafi ranar tashin kiyama kuma za a yi lissafi kobo da kobo kuma riba ce mutum ta kura masa ko an matsanta masa sau saboda addininsa wataƙila wasu na nan sun ɓata suna addini amma wallahi duk abin da ake abin nan ɗin addinin musulunci ake ɓata shi wallahi musulunci ba haka yake ba amma da gangan ne wasu suke yi ɗin don a ɓata musuluncin a zagi musulunci a kashe musuluncin ba sa son su ji ɗuriyar musulunci za su yi ta kashe miliyoyin kuɗi don a yi ta ɓata musulunci a daina jin ɗuriyar musulunci ba sani ba kuma wasu sun yi a da ba samu nasara ba kuma na yanzu ba yanzu manyan arna ma sun yi ba samu nasara ba lantana ƙananan arna in ku ci ku babu illa tariqa jahannama khalidin fiha abada sai dai hanyar jahannama suna masu kaddara ma dawama a ciki wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah ya dora mutum a cikin wutar jahannama ya ayyuhan nasu
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم haka
وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ya ayyuhan nas ya ku mutane da ake muku wannan wa'azi qad ja'akum ar-rasulu bil haqqi min rabbikum haqiqa manzo ya zo muku da gaskiya daga ubangijinku fa aminu khairan lakum ku yi imani da abinda manzo ya zo muku shi yafi alheri gare ku fa aminu yakunil imanu khairan lakum ku yi imani imanin shine zai zama alheri gare ku wa in takfuru amma idan kuka kafircewa Allah kuka yi fada da Allah kuka yi fada da addinin Allah kuka yaƙi addinin Allah kuka toshe hanyar Allah da hanyar manzan Allah kuka ce za ku bushe hasken ubangiji yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kare mushrikun kuka ce za ku yi wannan wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wal ard ya salam na Allah ne abin da ke cikin sammai gaba daya duk wani karfi a hannun Allah yake abin da ke cikin ƙasai ma gaba ɗaya duk na Allah ne komi kayan Allah ne da kai da abin da kake amfani da shi wajen kashe addinin ko cutar da addinin duk na Allah ne da kun yi imani sai ku samu a wurin mai shi mai bayarwa wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah masani ne kuma mai hikima ne akan dukkan abin da mutane suke aikatawa kuma mai hikima ne akan dukkan hukuncin da ya sauke a bayan ƙasa saboda ƙurewar lokaci ga kuma sanyi za mu dakata ana insha Allah abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuma harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um, a hannuna dinnan ga wani littafi mai suna aqidun shi'a taron ƙara juna ilimi da malamai goma suka yi akan shi'a wanda ya bitan littafin shine Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a muna sanar da yan uwa wannan littafi da muhimmancin sa da kuma muhimmancin a mallake shi don a karanta saboda yayi bayani ne akan aƙidun shi'a a mizanin shari'a a bana mantawa akwai wasu lakcoci ne da aka yi a masallacinmu na Usman ibn Affan da ke kofar gadon kaya da dadewa shekaru da suka gabata ba zan iya a tuna 19 nawa ba ne amma dai ko dai wajen ko 93 ko 94 haka haka da sauransu ko sama da haka aka yi malamai malamai wajen guda goma sha biyu ne aka kira suka yi sati guda suna lakta akan shi'a da gidan shi'a ni ina cikin ɗaliban da malam jafar allah masa rahama ya ya wakkala mu mu rubuta wannan littafin daga kasid musashi a takarda da ni da ɗan uwa malam abdulkadir malam aminu ismail tsanin abdulkadir da su wasu sauran yan uwa dai ɗalibai da ba zan iya tuno wasu ba mun muka mu biyar haka muka zauna muka rubuce wannan littafin kuma kai wa shi shek din ya duba shi ya gyara aka buga shi tun a wancan lokacin amma an daɗe ba a sake buga shi ba sai daga baya wani dan uwa cikin ɗaliban ilimi ya daɗa fito da shi ya ainihin wato buga shi don saboda halin da ake ciki a yanzu shi'a ta yi shigar ƙarfi ta shigo garin nan musamman da ƙauyukan garin nan musamman ɗan shekara ɗinnan da aka yi babu zaman lafiya yawanci masallatan ahlus sunna aka daina karatu su kuma shi'a sai suka yi ta yada program din su suka yi ta yi suka yi ta yi mutane sun yi sanyi sun ji ba sa jin sautin sunna suka zama suna jin shi'a sai da yawa suka zama yan shi'a warai kuwa a wannan lokaci ne shi'a suka gina masallaci na juma'a babba a garin nan a dawanau suna zuwa su yi sallolin su yi kiran sallah irin nasu wanda ake a iran a garin nan suna programs din su ba su da wani shamaki da mu da su duk ɗaya duk inda in gidan rediyo za ka je ka yi su ma suna da gidan rediyo za su je su yi su biya kuma a yi musu kuma su yawo a gari su zaga su bayyana aƙidar su faɗa kuma su yi ihun su faɗi duk abin da za su faɗa su zagi wanda suka ga dama su fara ma daga tsakiyar gari su zagi abubakar su zagi umar su zagi usman su zagi duk sahabban da suka ga dama su la'ance su su wannan ba a ce musu komai kuma ba a sa ido a kansu ba matsala ba ce kuma a duk cikin yan bidi'a ba waɗanda suke da haɗari irin yan shi'a haɗari a cikin al'umma haɗari haɗari guda ɗaya musamman na farko shine la'anta da tsine wa sahabban annabi ɗin nan wannan shi fi komai ba za ku samu arziki mai albarka ba ba za ku samu kwanci hankali ba matukar kuna zagin sahabbai kuma a garin da kuke ana zagin sahabbai ba bayani za mu akan shi'a da hadarin shi'a din ba amma dai ina sanar da yan uwa musamman ga waɗanda suka iya karatun boko littafi ne na Hausa ku mallake shi ƴaƴan ku su mallake shi abin alfahari ne a ganshi wannan a gidan kama a gidan shi'a dan kada ka mutu danka ya zama dan shi'a kuma malamai ne suka yi bincike sosai na ilimi dan ma an ma rage yawan littafin ina ga muku ni shaida ne ni dinnan malam Jafar ya ce mun lalle mu hada kwamiti muka hada muka rubuce kuma ya duba shi wannan littafin tabbas da haka muna ba da shawara ga 'yan uwa da suka samu dama su siye shi kuma su karanta littafin yana nan ana sai da shi a nan harabar masallaci insha Allah ta'ala kuma na san shi mai littafin zai yi wani shiri da jami'an masallaci ya bar musu wasu copies ta yadda duk wanda yake so zai iya zuwa ya saya ban san kuɗin littafin ba sai an je za a ji kuɗin sa Allah ya ba ku ikon karanta shi dan za ku takaice wa malamai ayyuka da yawa an ka karance shi ka ka karu da abubuwa da yawa yawanci abubuwa da ya shafi ya shafi a ƙirin shi a nan yawanci sun kawo yawanci su ma'anar wilayatul faqihi su ma'anar a taqiyya su bayanin almubashiruna bil janna da Allah ya bayani da gashi nan dai na'am da imamai ne da imaman shi'a malaman shi'an nan gabaki daya shi'ar Khomeini tarihin Khomeini aqidar Khomeini dangane da alqur'ani da sauransu duk da abinda Khomeini ya ta yi dangane da hadisan manzan Allah da tufka da warwara a cikin siyasar Khomeini da wasiyar Khomeini an fassara ta zuwa ga Hausa matsayin Khomeini game da sabon annabi gashi nan dai duk kuma da bincike da references Allah ba ku ikon abin na'am da cijin na'am
babu shakka masu sa matakasai a rediyo da waya wasiƙa a waya suna nan suna yawo da shi don wani mutum ya zo zai wuce da kowace rana eh lillahi da lillahi na ke dawowa da da suna da shi suna karar da haka Allah ya yi da mutum da girma bai wuce don koma
Allahu akbar Allah saka da alheri abinda haka ne eh na na, na sani dattijo Allah saka ka isar da sako abinda dattijo ne yake faɗa shine um, akwai wani mawaki da ya ta waka ya ta shirka da ubangiji rububiyar Allah ya bawa wani malamin sa wani shehunsa wannan zamu yi magana kan insha Allah so nake yanzu na sauri ne musamman an kammala suratul nisa din na wani sati amma kuma kun san wannan barnan ba za a yi ta mu shiru ba yi dole za mu ba ta lokaci kuma za mu yi bayani bayan an yi mun yi hudu ba mun yi magana a kai daidai gwargwado da waɗanda za su yi magana sun yi kuma yanzu sai suka sake wata sabuwar wakar kuma wadda barnar ta wuce yadda kake tsammani shi kan shehun ma ce masa aka yi lam yalid wa lam yulad shine ma karban mana aman wakar kam- am- am- am- am- wato amsawar wakar amshinta lam yalid wa lam yulad duk abin da ake gaya wa ubangiji wallahi sai dai gaya wa nan shehu kuma yana nan dan garin nan ne an yi kaza ana cewa mutane ƙarya da wani siyasar munafurci wai ai an tura a kama shi in an yi magana a ce an tura a kama to an tura a kama shi yaya ba a kama shi ba ya gudu ya ai- ya gudu yaya aka yi ya zo ya sake wata sabuwar wakar aina alahira yayi wakar ya sake dawo da ita kuma akwai masallacin da suka yi magana akan wannan aka je aka faffasa musu subikun su aka yi waye akwai saboda abun nan ka duba za mu kawo ta in Allah ya so da malai kirma ka tunatar da ni za mu yi bayanin ta dalla dalla dan mu yanke wa mutane hanzari wancan mun yi mun yi hudu ba Usman bin Affan akai wannan kuma ya sake yi wa in uttum uduna eh in sun yi shirka mu kuma za mu yi tauhidi sun yi shirka mu yi tauhidi sun yi shirka mu yi tauhidi suna yi suna zabtarewa kansu mabiya suna zabtarewa kansu mabiya ko muna da bayanin gaskiya mu kuma wannan rahama ce kaga cikin taimakon ubangiji da wannan wakar ta faru gidan ɗarikar kadiriya su suka fara zuwa suka yi mai da martani suka yi magana mai kyau cewa wannan shirkar shehine sun yi shiru ana shirka suka ce duk abin da annabi ba annabi ne ya zo da shi ba ba za abu ba haka suka faɗa kaga wannan ai an ci gaba ko alhamdulillahi kuma sun faɗi gaskiya Allah saka musu alkhairi ko muka yabe su duk da akwai sabani a tsakanin mu akan wasu bangarori amma anan sun yi gaskiya muka yabe su kuma duniya ta ji Allah saka musu to wannan din da suka yi da muka yabe su muka faɗa din sai kuma wani malami shi ma ya tashi na wacce ɗariƙar sai ya fito ya kira sunan mai gidan su ƙadiriyar gaba ɗaya ya zage shi ya ci mutuncin sai mai kaca-kaca a tsakaninsu fa a garin nan wannan sanannen abu ne yanzu suna ta faɗa a tsakaninsu wannan wani kuma ya zo cikinsu ya ce to shi ya ma fita ma gaba ɗaya zai yi ya yi wa'azi ma na fita ma daga ɗariƙar gaba ɗaya tun da ya zama shirka mu yanzu mu muna kallo ne tukuna to sai sun gama nasu mu kuma za mu zo mu zubo namu mu ma insha Allah kaga yadda gaskiya take tafiya Allah gane da mu wannan bawa Allah yana cewa um, da Allah malam mutum ya halatta ya ya ɗauko zakarsa ta amfanin gona daga ƙauye ya kawo ta birni ya baiwa makusantansa ya halatta ba laifi ba haramun ba ne daidai ne in dai akwai mabukaci ka ɗauko ka bashi to shine musamman in danginka ne dan uwanka ta wannan ka samu ladan sada zumunci da ladan zakka sannan kuma a wai wannan yana cewa malam me almasihu almasihu guda biyu ne akwai almasihul khair akwai almasihu a, shar masihul khair shine isa masihu shar kuma shine dujjal masihu dajjal da almasihu isa ibn maryama yawwa da haka in an ce almasihu sai ka ji in dai na cikin qur'ani ne da ake ta bayani to masihu isa dan maryam da Allah malam me hukuncin yin alwala da lokacin sanyi idan an zo za a wanke kafa sai kaga wasu mutane suna shafa akan a safa wai in an yi musu magana ko kofi wai sai su ce wai ai annabi wai yayi haka to wai ya halatta mu yi haka eh kwarai ku akaram kallawa ya halatta kai ne baka je makaranta ba ba laifi kun ga lokacin sanyin nan duk wanda ya ga sanyi ya masa yawa ni nan da nake ma magana kaga nan kafata nan safa ka ganta nan safa ce da yanzu zan jaddada alwala wala ba zan wanke kafata ba shafa zan yi yawa shafa zan yi in kai wankan ka da safe idan kana so kai wankan safe sai kai alwala shine sharadin safa shafa akan safa ko khuffi da khuffi zan zo mana da khuffi in ban manta ba a tuna mu wani sati zan zo da khuffi din sai a gan shi da khuffi wani takalmi ne na fata haka iya idan sawu da ake sawa ko sama da shi kaɗan da safa duk ya halatta a shafa a kansu ba sai an cire su an wanke kafa ba musamman lokacin sanyi ko kuma ba sanyi ba in mutum yana ga yana gandare cire safar ya shafa kurin a kanta idan kai wanka da safe zaka fita kasuwa ko zaka tafi ofis sai kai alwala in kai alwalan nan sai ka ɗaura safar ka sa kayanka ka shafa mai ka shafa turare da safar ka to idan azhar ta zo ko alwalar ka ta warware to in ka zo ba sai ka kwabe safar ba kurin kai shafa akan ta ka wuce in ma kofi ka sa kai shafa a kansa ya ake yi ga tafin kafar ka nan sama sai ka shafa haka kawai da bayan diga digin ka shafa haka kai haka shikenan ka je kai sallah da kai da mai alwala uwa ɗaya uba ɗaya ba ku da wani bambanci annabi ya faɗa a yi akwai hadisai kai har littafi aka yi almasu alal jarubain shafa akan safa amma safar kafa da ka ya halatta ba laifi bane idan mutum ya yi shafa akan safa amma na gaya muku sharaɗin ba wai haka kawai baka da alwala ka sa safa sannan in ka zo zaka yi alwala ka shafa akai ba a'a sai in kafin ka saka safar ka yi alwala ka saka ta ko ba haka bane mughira dan shi uba ya zo annabi yana yin alwala zai shafa akan kofi yace fa hawaitu li anzi'a khuffaihi sai na mika hannu dan in ciro kofin annabi dan ya wanke kafa sai manzo Allah ce dahu ma kyale su fa inni atkalhu ma tahirataini aini na shigar da su mai tahirataini suna da tsarki da alwala kenan kenan yanzu lokacin sanyin nan kaga ba za ka iya yi ba kurin ka abun nan ka rinka shafa akan safa ba laifi bane tambaya ta karshe wannan yace da Allah karam kallah ya kamata a ji hankalin samari matasa su nemi ilimi su kokari su rinka zuwa makaranta suna karatu yace da yawa za ga wasu wallahi daidai da sallama ta musulunci yadda ake ta wallahi ba su iya ba sallama sannan ya ce da Allah malam muna so kai mana kai mana kira'a aini ni tafsiri nake ba kira'a ba ga wanda za ku ce ga ahalar qur'an an dade da yamma wannan tambaya shekaru da yawa kuma na fara ina yi muna yi yanzu haka muna yi a studio ba mamaki gobe ma da safe zan je ne muna ta yi muna ta yi muna tarawa har ta fito in an so muke mu gyara ta a yi ta yadda za ta fito ta zamani a cikin cd ko cikin kaset dai na zamani ana nan ana yi in allah ba mu nisan kwana mun kammala to eh mun gama za mu ba wasu malam musa mun shawi su saurare ta su gyara ta tukunna insha allah ta'ala sannan ta fito da haka insha allah sai a yi haƙuri in mun yi din in allah ya sa za ta fito za ta fito bi izina nan kusa kaɗan insha allah ana nan ana kan yi batun wannan samari ko matasa lillahi wa rasuli abin da shi dan uwa ya faɗa abin a duba ne akwai bukata ya zama larura ya zama muku dole ku tsaya ku yi karatu ni na sha faɗa idan mutum baya gandare je nemo kuɗi mutum baya gandare je nemo kuɗi baya gandare je nemo ilimi na zamani to ban ga dalilin zai gandare je nemo karatun addini ba musamman a irin wannan zamani da ake wurce mutane imanin su ka zauna sati guda ba kada inda kake zuwa ka saurari wa'azi ai wannan gaskiya ba karamar karisa ba ce hadari ne ba karamin hadari ba shi imani da ka sani yadda ka san batar din waya ne sanyi yake yake mutuwa duk ranar da ka bari ya kwanta wallahi duk waya ko mun sabuntar waya in dai ba a mata caji ba ba za ta yi ba to haka imani kullum yana buƙatar caji a rinka caja shi yana za a caja ma imanin ka inda kana zuwa makaranta gurin karatu za a ce Allah ya ce annabi ya ce to kuma wannan gurin karatun shine makiya addini ba sa so sai su ta yi muku abubuwan da za su kautar da ku su hana ku zuwa gurin neman ilimi da neman karatun addini da haka wajibi ne mu fito mu nemi ilimi kwanmu da kwarkwatanmu da mu da 'ya'yanmu da matanmu yanzu zai ka duba dan kirista fa duk ranar lahadi fa aiki ba a yi kasuwarsa ya haƙura ba zai buɗe ta ba in zai ci riban naira miliyan ɗari a ranar wallahi ba zai je buɗe ta ba kaɗan ne suke buɗe kasuwarsu ranar lahadi saboda muhimmancin su je ibada su a nan suke neman karatunsu amma mu kuma mu rinka yin sakaci mu rinka yin sakaci akan karatu bai kamata ba bai dace ba amma alhamdulillah gaskiya musamman samarin unguwan nan da kewaye gaskiya kuna iya kokari kuma abin ayaba muku ne a irin wannan yanayi da ake ciki amma mutane suna shauƙin karatu ni ba zan iya kirga waya ɗari na tafi dubu wallahi tallahi da aka yi min akan a koma karatun nan an yi hanna gaji malam yaushe za a koma karatu malam yaushe za a koma karatu gaskiya wannan abin ayaba ne matasa daidai gwargwado anan suna iya kokarin su yanzu wani daga nesa ya taho da kafa wallahi kuma haka za a tashi nan cikin sanyin nan ya taka ya tsallaka ya tafi dan ya zo ya koyi addini a wayan masa da kai da kai addini wannan abun ayaba ne kuma ina fatan za ku maintaining din sa an zo yin karatu a cika wurin karatu a saurari ilimi a amfana ko ba komai a yi nishadi ka ji Allah ya ce annabi ya ce ka samu wani nishadi na daban yanzu ko hawan jini ne da kai iya dan zaman nan da kai to yanzu kam zai dan sauka a iya dan wannan awan ne kafin ka koma gida kuma ya je daɗa hawa na
abokin aiki ne mu ya da na'am shi ne ana magana wata samu ya shi a nan ilimi gaskiya ne shi a sun taru wajen daga gano kan gama kwakwara buri da iyali Eh.
kuma ran cikin gari eh da sauran lokacin gama eh sun yi ayari sun kama hanya tafiya gari a ƙasa da matan kaji jiya sun kwana a kura kaji da suka zo maka wata firamare suka ɓalle firamare suka shiga kaji abokin aikin ake wallahi da suka yi da matan da yaran da kuma tsik
ba wanda ya magana ba wanda ke magana Ayi.
yake shi likita ne yana asibiti sai da ya zama kan katanga suna shan wuri sai ya ce sai bayan Allah akwai majiyata a asibitin nan ba suna turo mana hayaki ne bai kamata ba sai suka bar wannan bangaren su kuma bangaren da su da su shan wuri Ya- yanzu jazakallahu khairan kan sun kama hanyar zari a ƙasa eh wannan dattijo abin da yake nuna mana zaburarwa cewa yanzu zamani ne da ya kamata samari su yi addinin su yanzu misalin shi nan da ake magana ba akan daidai suke ba muna fatan Allah shirye da su ya ganar da su wallahi kauna ta sa muna son su dawo kan hanya ne insha Allah kamar yadda Ali bin Abi Talib yace nuqatilukum hatta yakunu mislana za mu yaki kafirai sai sun zama irin mu so muke su zama irin mu ba wai kin kafirai ake wai gangan jikin su ba a aqida su ce ba a su muna gaya muku illar shi'a da hadarin ta ne saboda muninta yace taro suka yi da local government babura ne daga jigawa ne daga kura ne daga ina ne daga waye sun yi kwamba sun tafi zariya da kafa tun daga nan Kano tun daga jigawa wani ne wanda yake dan kwa gashi nan da cijin ne yake faɗa al'uhu da alai yace jiya suka kwana a kura kuma za su je zariyan nan da kafa eh akwai wanda ya faɗa ma a gaban wani da kafa za su taka su je. yanzu wannan fa kaga akan ƙarya akan bata akan zagin abubakar da umar amma ya yi bilibin da shi ya yadda mutum daga jigawa ya taka ya je zariya har kafa su je su gaida malamin su su dawo kai yanzu karatun gashi nan ana zuwa ana yi a bude maka da laspika da fanka da AC ma wani gurin da komai da komai kyauta ko kuma ba za ka biya ba amma ya gagare ka yanzu wai wani wai saboda wai ba a hawa babur shi ya daina zuwa karatu to ga wani ya tafi zariya da kafa ko mutanen mu believe ne ni na sani lokacin da aka sauk aka aka zartar da shari'a dinnan a zamfara wallahi mun gani wallahi akwai waɗanda daga nan Kano suka tafi zamfara wallahi da kafa kuma sun je ni na gansu a hanya kuma akwai wanda na gani da keke suka su kwani keke tun daga nan Kano suka je zamfara himma ce kokari ne abinda muke faɗa idan ka yarda da abu ka yi imani da shi musamman karatu ilimi ai babu aibu a cikin ilimi alheri ne ci gaba kuma da ilimin nan ne za ku taimaki 'ya'yanku da kannanku da za su biyo baya yanzu kun samu dama ba mamaki na bayan ku ba za su samu damar da kuka samu ba Allah ina gaya muku ana canja mana abubuwa da yawa yanzu ko makarantu private school da ake buɗe za ga katuwa arniya ta zo ta buɗe private school a cikin unguwa tsakiyar unguwa tana karantar da yara boko zalla take karantar da su ba Allah ya ce ba annabi ya ce ko qur'ani ba za a koya musu ba ba za ta ce ai waɗannan mutanen musulmi ne bari mu sa musu malamin qur'ani ko a'a mutan- mutanen musulmi ne ko da environment din su ya kamata a kiyaye al'adun su da addinin su a sa musu malamin arabiya sai ga makarantar private babu arabiya ba qur'ani ko ɗaya a ciki ta zauna a cikin tsakiyar unguwa ko mu ta cincirin da muna kai mata mu idan ta zo cikin hikimomi da dabarar da suke yi yanzu suka gane za su yi karatu tun daga karfe 8 na safe ko bakwai da rabi har zuwa karfe biyu daga nan ina baka labari karfe biyu karfe biyu nan an tashi daga nan kuma za a kama lesson ba za a tashi ba har zuwa biyar saboda kuna da makarantun islamiyya da na qur'ani da kuke zuwa bari a kashe muku wannan kuma mutum sai ya zo ya biya ya biya na wannan lesson din danka ya tafi tun da safe ya yi ni gabaki daya ba a koya mai qur'ani ba a koya masa hadisi ba yanzu haka ake ta yi kuma yanzu makarantun da suke da wannan su suka fi samun student ma da yawa a nan gaba a nan gaba sai an zo an nemi makarantun yan islamiyya da makarantun da ake karanta wallahi an nema an rasa kuma dan wannan karatu karatun da kuke gani ana yi in ba taimakon ubangiji Allah ya mana da agaji muna fatan kada Allah ka lokacin da zamu daina yi wallahi tallahi in ba su abu azzalumai sai sun hana wannan abu sai dai in mun tsaya tsayin daka mun rike addinin mu mun rike imanin mu da haka ku yi amfani da damar da kuka samu kada ku bari wallahi dama ta kubuce muku kuma rayuwa gajeriya ce yau wannan ya tafi yau an kashe wannan yau an harba wannan yau wannan an make shi yau wannan ya hadari ya mutu shikenan kuma idan zamani ya zo karshe annabi ya faɗa khiyar zababbun mutane masu tsada masu matsayi a cikin mutane mutuwa suke ko kashe su ake halaka su ake duk mutumin kirki kuma ku tsaya ku lura yanzu a wannan zamanin duk wanda yake na kirki ne ko mai kuɗi ko mai mulki ko malami inda na kirki ne to yana cikin hadari a rayuwa so ake yanzu a yi a yi eliminating ɗinsa totally a daina samunsa gaba ɗaya suna so kawai ƙasar ta zama tana rayuwa ne ala ashirarin nas kawai haka ku amfani da damar da kuka samu kai zuciya a ranka ce za ka yi wannan abin dan ka zo nan ma shekaru masu zuwa ka taimaki al'umma amma lalle wannan magana tana da muhimmanci kuma muna ba da shawara ga yan uwa kokarin da kuke da shi wallahi ku ci gaba da yi Allah ubangiji ya taimake ku Allah ya taimake ku kuma babu gudu babu jadawa addini kam za mu yi za mu yi ta yin addini kuma iya yadda Allah ya ce annabi ya ce ah to arne ma da yake kan arnancin sa yana arnancin sa ko ba ka bane to musulmi an tunda arne an bashi ya addinin sa shi ma musulmi sai a bashi ya addinin sa kuma gwamnati bata ce kar a addini ba babu constitution din da babu wani doka ta constitution din da ake biye ce kar mutum ya addini kowa za a bashi freedom of religion akwai shi a nan garin yanzu in ka je banfai gobe da rana akwai masu bautar rana wallahi akwai wanda za su je saukan dutsen banfai suna bautar rana kuma lami lafiya ba su da matsala to dan ne me ni za a hana ni sallah ta a hana ni karatu na a hana ni ibada ta babu wani dalili babu wani dalili اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهل عوده الدين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته